الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى باب ما جاء في تخليل اللحية babin da ya zo na abin da ya zo cikin tsitsefe gefe ko cuɗan gefe gemin mutum yana alwala in ka sa ruwa sai ka sa yatsun ka ci ka abin da ruwa ya fi shiga ko'ina takhlil kenan ko a takhlil shine idkhalu shay khilal shay shine ka shigar da yatsun ka a cikin gemin ka ka bubbude ka babbaje ka tsitsefe saboda ruwa ya shiga ko'ina قال حدثنا محمد بن أبي عمر العدني قال حدثنا سفيان عن عبد الكريم أبي أمية عن حسان بن بلال عن عمار بن ياسر وحول السند قال وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن حسان بن بلال عن عمار بن ياسر قال يتي رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخلل لحيته nassi kenan ko na ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana tsitsefe yana cuccuɗa gemansa cikin alwala قال حدثنا محمد بن أبي خالد القزويني قال حدثنا عبد الرزاق عن إسرائيل عن عامر بن شقيق الأزدي عن أبي وائل عن عثمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فخلل لحيته سيدنا عثمان الشبيتي منظور الله يهي الولا يتسفي يتشو دا جيمنسا قال حدثنا محمد بن عبد الله بن حفص ابن هشام ابن زيد بن أنس بن مالك قال حدثنا يحيى بن كثير أبو النضر صاحب البصري أن يزيد أن يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ خلل لحيته وفرج أصابعه مرتين وأن سيقارا سيببو دياسو سما سو البركة سو بيو يسجوكا yace hadisin sahihi ne amma ƙarin da aka yi na marnatai ne ɗin ba sahihi ba ne قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا عبد الحميد بن حبيب قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا عبد الواحد بن قيس قال حدثني نافع عن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ عرك عارضيه بعد العرك أي دلك شيء من الله صلى الله عليه وسلم تشو رجي أبنا كندوك كنسا قدابي فسكا سجيبي قدابي واكدا قد وانا ثم شبك لحيته بأصابعه من تحتها وأن حديث ضعيف قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله الرقي قال حدثنا محمد بن ربيعة الكلابي قال حدثنا واصل بن السائب الرقاشي عن أبي ثورة عن أبي أيوب الأنصاري قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فخلل لحيته صلى الله عليه وسلم باب ما جاء في مسح الرأس babin da ya zo na shafan kai a cikin alwala قال حدثنا الربيع ابن سليمان وحملة بن يحيى قال أخبرنا محمد بن إدريس الشافعي قال أنبأنا مالك بن أنس عن عمرو بن يحيى عن أبيه أنه قال أنه قال لعبد الله بن زيد وهو جد عمرو بن يحيى هل تستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ ذاك نونا من ذاك ينونا من يند منزو الله صلى الله عليه وسلم يكي الولا فقال عبد الله بن زيد نعم إيه فدعا بوضوء الوضوء بفتح الواو الماء الذي توضأ به الوضوء هو عملية الوضوء فأفرغ على يديه فغسل يديه مرتين سيزبا رواها الناس قدابي يوينكي سوبيو ثم تمضمض واستنقر ثلاثا يكركر باكي يشاك روا يفاتي سو أك ثم غسل وجهه ثلاثا سألنا يوينكي فسكسا سو أكو ثم غسل يديه مرتين مرتين الى المرفقين ga tambaya ku shekarar jijje kenan ko wancan sati غسل يديه مرتين الى المرفقين ko ثم مسح راسه بيديه فاقبل بهما وادبر sannan sai ya sa annu cikin hannunsa mai albarka cikin ruwa Allah ya sa guda biyu sai ya dora akan goshin shi haka sannan ya tafi har bayan kiya sannan ya sake dawowa da hannu shine aqbal bihima fa adbara بدأ بمقدم رأسه فسر أقبل أدبار كده ثم ذهب بهما إلى قفاه زواكيا كده ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه أكدا وحر إزوا بوشي ثم غسل رجليه سألنا يوانكي كفاب وسورابي ما سوء البركة جيكي وانا رواية وانكي سنفيان هنو وانا سوبيو سوبيو وانكي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عباد بن العوام عن حجاج عن عطاء عن عثمان بن عفان قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح رأسه مرة نجا منذ الله يألولا سيشاف كنسا سوء قال حدثنا حناد بن السري قال حدثنا أبو الأهوس عن أبي إسحاق عن أبي حيا عن علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح رأسه مرة سيدنا علي رواية سيدنا علي كنا قال حدثنا محمد بن الحارث المصري قال حدثنا يا ابن الراشد المصري عن يزيد مولى سلمة عن سلمة بن الأقوى قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح رأسه مرة قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع بنت معوذ ابن عفراء قالت توضأ رسول, رسول الله صلى الله عليه وسلم فمسح رأسه مرتين سيشا كنسا سوبيو سكتي هذا حديث حسن babu ma ja a fi mashil uzunaini a babin da ya zo bayanin shafan kunnaye guda biyu kamar me? eh eh to wannan ma suka ce hassan ne mana ya dullo alal jawaz ne ko da yake ba da shi ba kan shi ake aiki ba so ɗaya kowa ke shafa eh amma riwaya ta zo ta inganta ya zaka yi da shi zama sai ka ajiye ta wani ba za ka ce ya yi bid'a ba ko da yake kai ba za ka yi ba eh da sun ce hasan ko in ya yi so iya rayuwarsa ta yi alwala ta yi ko ba ta yi ba a an kai so ɗaya kara ya sunan nan da kake kara ya sunan shafan kai eh ya halatta ka wanke wani wuri su uku wani wuri su biyu ai mai magana ko ya halatta eh ya yi hoto shi to babu ma ja fi masil uznaini قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن ابن عجلان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح أذنيه داخلهما بالصبابتين وخالف إبهاميه إلى ظاهر أذنيه فمسح ظاهرهما وباطنهما yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi shafan kunna ya guda biyu sai shigar da yatsunsa haka sannan waɗannan suna shafan ta baya wannan ya shigar da shi ciki yadda kake shafan kunna قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شريك قال حدثنا عبد الله بن محمد ابن عقيل عن الربيع أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح ظاهر أذنيه وباطنهما سيشا في ز... أين ظاهر الأذنين كن إنا ظاهري إنا باطني باين شيني filin wannan kofa batini amma an ka duba wanne ne ke boye muna baya قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد أليس كذلك قال حدثنا وكيع عن الحسن بن صالح عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن ربيع بنت معوذ ابن أفراء قالت توضأ النبي صلى الله عليه وسلم فأدخل إصبعيه في جهري أذنيه يسكى يا تنسى قدابي ما سؤال بركة أرامي إرامك قدابي نكون يسكى قدابي ما سؤال بركة قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا الوليد قال حدثنا حريز بن عثمان عن عبد الرحمن بن ميسرة عن المقدام ابن معدي كرب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح برأسه وأذنيه مسح برأسه يشاف كنسا وكنا يسقنا ظاهرهما وباطنهما باب الأذنان من الرأس باب اللي يزو كنا يقنا بيو سنة كين كيري nuna daga kai ne mana kunnaye suna jicci cikin kai ne ko menene ina kai yake ba gashi wannan abin nan da ke tare da mutum ba har kunnaye duk suna cikin kai ne yasa in ka shafa hannayenka in ka shafa kanka sauran danshin da ke hannunka in ka shafa kuzuninka yayi ai ko ce fi ba ce wa tajdidul ma'i bihim tajdidul ma'i mai hukuncin tajdidul ma'i mustahabbi al-uznan min ar-ra's قال حدثنا سهير بن سعيد قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن شعبة عن حبيب بن زيد عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأذنان من الرأس قلنا يا guda biyu daga kai ina ma'ana wannan maganar ma'ana wannan magana ma'ana shafan kai ya shafi shafan kunne sauran danshin da ke hannun ka shafa kunne yayi قال حدثنا محمد بن زياد قال أنبأنا حماد بن زيد عن سنان بن ربيعة عن شهر بن هوشب عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الأذنان من الرأس وكان يمسه رأسه مرة وكان يمسه المأقين manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana shafan kansa su daya sannan kuma ya shafi alma'aqaini sune waɗannan abubuwa guda biyu daga ido zuwa hanci su ake jima alma'aqai eh ne ƙwarmi ai duka ido amma bayan wanke shi a sa hannu nan daga ido zuwa hanci ne sunan waje duk abin da ka bashi shine an nuna maka daga ido zuwa hanci wannan rami wannan dan abin da ke ciki eh kana wai kowa na wankewa ba nan kai haka baka kana wankewa baka yin haka eh ana yi ko ba yi ya ba bai sani ba ne a ba ta aka fada ba باب تخليل الأصابع أليس كذا قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عمرو بن الحسين قال حدثنا محمد بن عبد الله بن أولاسة عن عبد الكريم الجزري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأذنان من الرأس باب تخليل الأصابع babin da ya zo na cuccuɗa yatsun hannayenka ka cuccuɗa su in ka wanke duka sai ka cuccuɗa tsakani kowanne ya sha- ko ina ya samu ruwa قال حدثنا محمد بن المصفى الحمصي قال حدثنا محمد بن حمير عن ابن لهيئة قال حدثني يزيد بن عمرو المعافري عن أبي عبد الرحمن الهبولي عن المستورد ابن شداد قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فخلل أصابع رجليه بخنصره na ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya alwala sai ya doki khinsar karamin yatsa kenan yana cuccuda tsakanin yatsun kafafunsa saboda ko ina ya samu ruwa wannan yatsa sai ka saka ko ina ya samu ruwa sallallahu alaihi wasallam قال أبو الحسن ابن سلمة قال حدثنا خلاد بن يحيى الحلواني قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن لهيئة فذكر نحوه قال حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري قال حدثنا سعد بن عبد الحميد ابن جعفر عن ابن أبي الزناد عن موسى بن عقبة عن صالح مولى التوأمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace idza qumta ila salati in za ka yi sallah fa asbigh alwudu'a ka cika alwala waj'al alma'a baina asabi'i yadayka wa rijlayka ka sa ruwa tsakanin yatsa yatsun hannayenka da yatsun kafafuwarka قال حدثنا عبد الملك ابن محمد الرقاشي قال حدثنا معمر بن محمد بن عبيد الله ابن أبي رافع قال حدثني أبي عن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ حرك خاتمه هذا حديث ضعيف منكر التشيء مين حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة والنينة قال حدثنا يحيى بن سليم الطائفي عن إسماعيل بن كثير عن عاصم بن لقيط بن صبرة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وشيك نقول باب غسل باب غسل العراقيب باب اللي نوينك العراقيب جمع أرقوب والأرقوب هو الحبل الذي fi kadamika wannan jijiyar da ke wurin dunduniyarka zuwa tsintsiyar kafarka shi ne ake ce ma urku eh agara ki قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن هلال بن يساف عن أبي يحيى عن عبد الله بن عمر قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما يتوضؤون منذ الله صلى الله عليه وسلم يقول تاني سنة الولاء وأعقابهم تلوه sai ga dunduniyar su bayan kafafunsu tana haske abin da yasa aka ce wannan haske duk sa'an da jikinka ya bushe yana da wata kala daban in ka ɗebi ruwa ka zuba wani wuri inda aka zuba ruwan ya jike sai ya ɗauki wata kala inda ruwa bai taba ba sai ya ganshi yana haske kamar shi ga kalarsa ta zamo daban to shi ne mana ya lu yana da kaga wajen kasar ruwa bai taba shi ba da manzo Allah ga sallallahu alaihi wasallam haka sai ce musu me fa qala wailun lil aqabi minan nari asbighul wudu'a wailun lil aqabi minan nari asbighul wudu'a قال القطان حدثنا أبو حاتم قال حدثنا عبد المؤمن ابن علي قال حدثنا عبد السلام ابن حرب عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار صلى الله عليه وسلم معنى إلا متوية الولاء إن دي وجبك وينكي سيكبر لمعة يشين أكي شما ويل للأعقاب من النار إن كفاني إن كسالي هذا مكرم مغاناكي abinda ake so inda ruwa bai taba din ba a wanke a wanke ruwa to da kai alwala ka gama sai aka gama sai aka samu wani wuri cikin kafan ka ko wani bangare ruwa bai taba ba kuma wajibi ne a wanke wajen ya za ka yi ya ce ka gama alwala sai a yaya to gemunka ya jiki za ka yi taba gemunka ka shafa wajen eh eh a'a ka gama alwala gemunka kuma yana jike da sauran ruwa ruwan da ka alwala ya gama kenan babu sai ka kafanka wani bangare wani wuri ruwa bai samu ba kuma lalle ne a wanke wajen sai ka sa hannunka ka taba ruwa haka ya jike sai ka shafa wajen ka wanke ya yi ko bai yi ba aka yi ne aka goga eh eh da ka je ruwan hannunka bai jike ba ya jike shi ka taba wajen ka goga ma wajen sai wajen kuma ya jike ya yi ko bai ba eh eh eh eh ruwa ya samu wajen ko bai samu ba eh ba mai ba eh ina mana a wanki eh ala hatta ba ji ba eh wai inda ka gani din nan da ruwa ɗaya ne bisa hamsin ko talatin na kafa wannan kaɗai nan ne ruwa bai samu ba mana ka gama wanke kafa kafa ka shafa kai makafa ko wankewa kai wankewa kai sai ka ga wani ɗan kankanin wuri sai ka kamo ruwa a cikin gemun ka shi ka ko sai ka wanke ko sai alwala ta yi ko ba ta yi ba ta yi wannan matsala a bakin shi abubakar jabir da za'iri masallacin annabi muna karatu ya fada shi shi ga wani wuri bai samu shi kasa a ɗaya muka shi ka shafa ka goga waje alwala ta yi kafa kafa shafa kai ba fa wankewa kai ɗan kankanin waje ne ka gani ya zama najisa ne ya zama najisa ne to ka'ida ce ai ba nassi bane alma'ul musta'mal ba za a sake amfani da shi ba suka ce ai ma suka ce ba nassi bane ka'ida ce ga misalai da yawa abubuwan da aka yi amfani da su قال حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا عبد الله بن رجاء المكي عن ابن عجلان وحول السند قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن سعيد وأبو خالد الأحمر عن محمد بن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي سلمة قال رأت عائشة عبد الرحمن وهو يتوضأ لأن عائشة عبد الرحمن عبد الرحمن معرفة وهو يتوضأ جملة الجمل بعد المعارف أحوال وبعد النكرات صفات وهو الواو واو الحال هو ضمير الفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدا يتوضأ فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره والفائل يرجع إليه هو يتوضأ هو والجملة من يتوضأ في محل نسب حالة كونه يتوضأ لأن الجملة وقعت بعد معرفة والجمل بعد المعارف أحوال وبعد النكرات صفات لأن النكرة أحوج ما تكون إلى وصف فقالت سيدتي أسبغ الوضوء ka cika alwala fa'inni samitu rasulallahi sallallahu alaihi wasallam ya kulu wailun lil'araƙi minan na قال حدثنا محمد بن عبد الملك ابن أبي شوارب قال حدثنا عبد العزيز ابن المختار قال حدثنا سهيل عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ويل للأعقاب من النار قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا الأهوس عن أبي إسحاق عن سعيد بن أبي كريب عن جابر بن عبد الله قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ويل للأراقيب من النار الأراقيب سن جمع أرقوب شيني وندا أكتشي سنة شمي ده حوصة أغرق أغرق أغرق قال حدثنا العباس بن عثمان وعثمان بن إسماعيل الدم- الدمشقيان قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا شيبة بن الأهنف عن أبي سلام الأسود عن أبي صالح الأشعري قال حدثني أبو عبد الله الأشعري عن خالد بن الوليد ويزيد, ويزيد بن أبي سفيان وشرهبيل بن حسن وعمر بن العاص كل هؤلاء سمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أتموا الوضوء ويل للأعقاب من النار باب ما جاء في غسل القدمين باب da ya zo na wanke kafafuwa guda biyu kadamai ne kadamai ne kafa kenan kafafu guda biyu ba haka bane ba kafafu wancan kafafuwa an yi kuskure eh ba ji ba babu ma ji a fi gasilin kadamai ne alkadam ba kafa ba? da sati mai zuwa kiran sallar la'asar insha Allah za a kira saura ashirin a tsaya saura goma ana lokacin ya canza an rasa ki rage minti goma kuma an fahimta sa'annan kuma akwai wasu yan uwa da aka ce sun yi hubbasa sun yi kokari sun taimaka wai sun tara kuɗi sun je ana sa karatun darul hadis a cikin gidan rediyo to akwai fiqhul aulawiyat in ka karanta fiqhul aulawiyat sai ka san da me zan fara yaya zan fara farko gidan rediyon da kuka kai kudi din nan dubu ɗari shida suna sa karatun koda ba a kai musu komai ba sai dai lokacin da suke sawa ya yi kaɗan kuna son a ƙara saboda mutane su fa'idantu masallaci kuma kanshi yana bukatar sola a samu haske a samu fanka da'iman lokacin karatu da lokacin sallar magaruba da isha da asuba to da wannan kuɗin in aka kara kaɗan sai a samu masallaci sola masallaci ya huta da san diesel kowace sati diesel nawa ake kashewa in ya so aka gama za a yi samun wani kuɗi kuma sai a je a biya su a ce suna su shiga sakawa wanda akan yayi daidai amma fiqhul aulawiyat da abin da ya fi shi ne sai a sa sola ɗin dubu ɗari shida ɗin nan in aka kara abin da muke bukatar mu sa sola wurin miliyan ɗin za a sa da a gyaggyara abubuwa masallaci na bukata muna son mu sa sola don a huta da masifan sun diesel in an faɗa ma kowane wata masallacin na abin da yake kashe wallahi za ka yi mamaki albashin ma'aikata da dieselin da ake sakawa da gyara wannan kawo wannan kowane wata sai an kashe kusan dubu ɗari biyu da hamsin amma ba wanda ya taba faɗa ba ba ka taba sani ba ba ka taba sani yadda za a yi ba amma tun an samu masu kokari masu kishi to shi ne sai a faɗa watakila wani yana da wani mai hali yana so ya yi aikin alkhairi yana so ya yi kaza kaza kaza yanzu abin da ya fi muhimmanci a samu sola a sa masallaci ya huta da san man diesel kowar sati albashin ma'aikata ka naira dubu ɗari da arba'in da biyar ake biya kowane wata diesel kuma kowane sati an sa 50 liters kwana nawa zai kare wata nawa za a kuma ke sa duk wanda yake so ya aikin alkhairi ya zo ya kawo kudi a sa sola daga baya kuma a tara kudi a ji a kara mutum fara ko sai a je sai a kai sai sirin sai sirin kasawa da ba daga ran da suka bude gidan rediyo suka zo suka same ni muna son mu bude gidan rediyo nan da karatun buhari saboda ya samu karbuwa har gida suka zo suka same ni a ce duk ba matsala a waje na ba na nema a saka kuma wanda zai saka ba zan da ba a ba zan da ba ba na neman damu ba da ce tun muna buhari numan dan gado da masu yi ya ce kaduna sun ce za su saka karatun buhari na ce ba ni da sha'awa ba lallai ba ne ya saka abin da ake so mutane kaɗan suka fa'idantu amma in an saka kuma mutane suka fa'idantu da yawa ai ya kyau kenan ko amma ba za mu je mun suka zo suka sami malam da Allah za ka zo muna so ka ce an bani da sha'awa suka ce wallahi malam masu malamai magiya suke suna bin kan manyan mutane a sa karatunsu na ce kushe ku saka mana kushe ku saka wanda ke so ka ce ba za ka saka wanda bai so ka ce suka ce wallahi magiya suke suna bin kan manyan mutane a saka karatu su nace kuje ku saka mana shi ne ni zafi shi kuje ku saka musu ni ba da sha'awa ne amma ka da sha'awar abu ba za ta tilasta ba ba za ba ruwan ba da mu da a saka ba ko ba haka bane ba to shi yasa sola in aka sa sola in kana da mai hali mai kuɗi yana so ya aikin alkhairi ana so a fenti masallaci kafin azumin ramadan ana so a shimfiɗa wannan shimfiɗa da wani bawan Allah ne ina karatu biyu ke bugu min waya malam za a yi min alfarma zo shimfiɗa masallaci na ce Allah shi maka albarka an yadda kashi gari aka zo aka sai aka shimfiɗa yanzu kuma sai a koma wurin shi ba sai a koma wajen shi ba duk tunda yana gani kuma bai ce zai sake ba sai wani kuma ya ɗauki nauyi in kana da wani mai hali yana da hali ko mace ce ko namiji ne yana da hali yana son aikin alkhairi ya kawo kudi a sa sola ya kawo kudi a fentin masallaci ya kawo kudi a saka shimfida ko ya zo ya shimfida ko ya zo ya duka abin da yasa ba ma so mutum ya zo ya saka hannunsa muna so komai zai tafi tafi kan irin kwalitin da darar hadis ke naka ce wannan ya kawo ya kaza wannan ya kaza mun samu experience ne a cikin boholin da muka ce a yi darar hadis da muka yi magana muna biyu muka yi magana cewa darul hadis ana bukatan boho sai wani bawan Allah ya kyakkyawan niyya zai saka sai ya je wurin gidan murtala akwai kamfanin da suke sa boho sai je yarjejeniya ya biya su kuɗin su darul hadis bata san nawa ya biya ba sai suka zo suka yi aiki yadda suke so shi kuma bai san wani aiki aka yi ba mu ba mu san yadda ya biya ba ba mu da hujja mu ce musu aikin ku bai ba shi kuma da ya biya bai ga aikin da suka yi ba ba shi da hujjan da zai ce karshe wannan bohori shi ne tuka tuka din da kuke gani sai abin da suka saka sai ya je ya kai kasa in aka yi kullun darar hadis tana kashe kuɗi shi aka kwande mun shi aka yi wani dubu ɗari uku da hamsin ne ba ɗari shida ba ne ba ba dubu ɗari shida ba ne wai dubu ɗari uku da hamsin ne suka sa za a sa karatu ba dubu ɗari shida ba ne to Allah ya biya ku fiye da dubu ɗari shida to shi ya sa sai a ce in mutum zai yi shi kenan tun farko biyu ke a shekara nawa ana wahala biyu ke a karatun buhari muka ce ana son bohol wata matan ko muhtar ne ko wani mijinta sujin ta sa aka zo aka sa tuka-tuka muka sake magana aka zo aka bude bohol shekara nawa kenan kullun ɗiban ruwa wurin ake yi waje sai da abin ya tabbata mutane su kana ta nadama ina ma da su suka yi amma farkon ba za ka iya yi saboda shaidan yana a shaidanu ya irukumul fakra duk abin da za ka yi ka samu tsira shaidan ba shi da rabo yana sai karya ma gwiwanka duk abin da za ka yi shi ke da rabo kai ba ka da rabo shi ke sai karfafa gwiwanka ka je kana yi shi yasa aka zo aka ce ma da Allah zo ka yi aikin alkhairi shi ka ba da naira dubu goma ana neman dubu mai tankar ka bada dubu goma amma aka kira ka cikin jama'a he kai ka tashi kowa ya san darajar ka sai ka bada dubu goma sai ka bada dubu goma so dubu goma ba haka bane ba saboda me saboda mutane na gani amma tsakaninka da Allah sai ka shedan ya karya maka gwiwa to shi yadda yake yi kenan da muka ce ana son wani bawan Allah ya tashi yana so ya aikin alheri domin kawo kisan mace karuwar da ta shayar da kare ruwa aka ce shayarwa yana da alkhairi yana da albarka zamanin da kana tafiya daji sai ka randa da ruwa ka sha ka tafi baka san ba haka bane ba sai ya ce je ya samu masu haka boho ya biya su ba mu sani ba doi baya son a san shi ba mu san nawa ya ba su ba balle mu san aikin da suka yi yayi ko bai ba sai suka zo suka yi aikin da shi kuma bai gani ba balle san yayi daidai ko bai daidai ba dan hadis ta sha wahala kullun somo ya kone kullun ashe da ya kai shi yana taba kasa ba su yi shi da kyau karshe shi aka cire aka sake yin wani bohol din daban wani kuma ya zo ya yi sannan wancan da aka cire sai aka mai da shi tuka-tuka tushe za ake so wanda zai yi in kana suna so yana so ya sadaka wani karkowa ya sani ka zo ka faɗa ka faska same ka faɗa min ko ka ce ga abin da za ka yi saboda wannan experience da muka samu eh ka ka zo ka- ka kawo kuɗinka ko ka kawo wani mai aikin alkhairi ko na ko mace na biyu ke mace ta fara yi fa mace ta fara yi eh mace ba sun fi ku kokari wallahi mace ce ta fara yi ta ce ta ji mun yi karatu ai kashe gari ta ce a zo a tambaye ni na za a yi a take ta biya kudin aka je aka yi har yanzu boholin yana nan sannan daga baya kuma aka zo aka yi babban ita wannan tuka tuka aka yi sannan aka zo aka yi boholin lokacin duk boholin da aka yi dubu ɗari nawa ne daga shekara nawa kenan kullum na ake shan ruwa in babu ruwa gari sai a yi karfe goma sha biyu na gari karfe dai ana zo ana ta neman ruwa wajen ana neman ruwa wajen a cikin gari ko ina ne a jiwa to wa mai shi wa Allah kadai san ladan da zai samu eh shi yasa ka kawo a yi a sa sola a yi fentin masallaci a yi shifida a gyara masallaci masallaci ɗakin Allah ne duk faɗin duniyar nan da kake gani inda ka shata ka yi mishi alama ka ce wannan masallaci ne ya zama ba naka ya zama nawa ya zama ɗakin Allah to shi Allah ke kallo ga kai kace wannan shine ɗakin Allah sannan ga gidanka ga kamfani ga kowane wanne ne Allah zai kalla ko kai naka kake kallo aiko to shine tunda an ce ɗakin Allah sai a bashi kulawa sai ka auna ka gani in ka gina gidanka inda kake shiga ka yi alwala nawa ka kashe wajen abinda kake kashewa ban ɗakin da ka yi gidanka kana kashe shi a masallaci auna ka gani ɗakin Allah da ban ɗakin wani kafi ba wa kulawa in ka auna ba hankali ko kuma ba za ta dauka ba in ka auna ba shi da daɗi ko yana da daɗi a sa tiles a sa komai kullum a yi shi a sa magani amma masallacin gwana shekara nawa sai dai ka yi sallah ka karkade ka tashi ka tafi ba kaza ba kaza ba kaza duk ba gwaninta ba ne ba kuskure ne a cikin rayuwa sai sa rayuwar kowa ya kasa jin daɗinta hanya ce kusa kusa ba wata wahala ba amma an kauce hanya sai in Allah nasullah fa ansahum anfusahum in ka dawo ga Allah sai Allah ya nuna maka ai ga hanyar ba wata wahala ba ce ba ku ne kuka kauce shine Allah ce nasullah fa ansahum anfusahum ai sai Allah ya mantar da su abin da zai musu amfani kamar yan siyasar Najeriya nasullah fa ansahum anfusahum duk dan siyasa me yake so ba ya sake koma kan mulki ba ba ya mulki ji daɗi ba to sai suka manta ma in hau- an hau kujerar me ake yi duk duniya in aka yi ta hayaniya wata nawa wata nawa aka gama siyasa aka ci ko ci kai ko kwata in dai an kafa gwamnati wannan an gama da shi kuma ba politics sai policy ya za a yi a gyara kasar yanzu abin da ke gaban su kenan ai hayaniya wata nawa ai wannan yayi wannan ya fasta an je an yi zabe wani ya zama shugaba to daga nan kuma an gama siyasa fa ya za a yi kasar ta ci gaba har sai an samu wannan shekaru sai wannan shekaru sun kare sa'an nan kuma za a dawo siyasa ba to amma Najeriya ana siyasa an kafa gwamnati ana siyasa har shekaru su kare ana siyasa ga ayyuka da kayi su rufe bakin ka ma kar ka yi magana ka zama shugaban kasa ka zama gwamna ka zama menene wadata Najeriya da wutar lantarki je kwanta kai bacci ka gaba kamfe ba haka bane ba wadata Najeriya da wadata Najeriya da noma wadata Najeriya da kaza wadata Najeriya da ruwa da kaza kaza je ka kai bacci ka karka yi kamfe ka gama amma sai ga an ce dan ya dauki hankalin su ya koma da su wani wuri daban su yi wahala su wahala suna ganin suna samun kudi suna samun mulki amma kwanciyar hankali su da kwanciyar hankali har abada har abada ba mun misali ba jiya rayuwar da muke yi ba tun da aka haife ka ga hajiya na tuka tuwo babanka tana tuka tuwo masara za a kawo a je a noma masara me manual a zo a surfa manual a je a nika a zo wahalar tuka tuwo a zo ana cin tuwo kuma har yanzu ba abin da ya ci gaba ciki har yanzu ba abin da ya ci gaba ciki wayanda kuma suka ci gaba ba abin da za a ta yi shekara goma ashirin talatin ba a canza mai tsari ba haka din rayuwarmu haka mai dawa haka gero haka mai tatan koko haka a zo a yi koko a sa cikin roba a sa cikin har yanzu ba abin da ya ci gaba komai manuwal ake yin shi yanzu kuma an tashi an tashi kan na cikin gashi na tsawo laptop a zuwa ku mana aiku ko kwalenku analog ne ba digital ba ne ce ina ba na kwakwalwa ta analog ce wallahi za mu wahala za mu koya maka wannan yaro kankani yara da aka haife su ne digital an haife shi zamanin digital ka so waya kana fama ka game da ya karba minti uku ya sai tashi ya gama komai bai karanta komai ciki ya suka ce su ne kukwalen su digital su su aka haife su lokacin amma yanzu kukwalen ku duk ɗan shekara nawa analog ne kafin a fahimtar da ku sai an sha wahala kafin a fahimtar da ku sai an sha wahala kwakwalen ku sun yi nesa sun tafi tukun digital ya bayyana kafin a dawo da su kan digital kuma to ba karamin aiki ba ne mana za a sha ne wahala ya kama yara goma ya koya musu kwamfuta ya fi sauki ya kawo mai kwakwalwa analog yanzu yana so ya koyantar da shi saboda abubuwa ne da suka danganci wasanni suka danganci menene da menene kai da ka kunna an ce no service no network zai ka gaji ka rufe to shi kuma yana bukatar ka bi masa yadda yake so ba yadda kai kake so ba kai kuma ba haka ka saba ba da ka ɗauki littafi sai ka bude duk inda kake so ka karanta abin da kake so shi ko da ka kunna sai ka yi hakuri sai ya ga dama ya bude wata rana ce ba network wata rana ce ba kaza ba kaza ba kaza amma yaro karami ko yaro ya karama dan shekara goma sha ɗaya duk wayar da ka kawo duk yana duba suna ɗauka za su tattaba sun gyara maka shi kenan yarkace sun gyara maka su baka kai dai kai ta waya in ya rikice kuma sai su zo su gyara maka in ka ce za ka gyara sai ka taba wani wuri kuma sai wani abin ya sai kuma wani abin ya kare to shi yasa sai Allah ya mantar da su ya za su yi ma kasar ta ci gaba shi yasa komai shekara talatin tun da aka haife ka haka ga hajjiya na wahala haka kai matanka za ta yi haka ya za ta yi me ci gaba a ciki tuwo saboda kafin a ci tuwo ka san yanzu shinkafa ta fi masara a rahako shinkafa in aka dora kauta aka sa mai aka yanka albasa aka sa gishiri za a iya ci masara sai an surfa sai an nika sai an tuka tuwo tuwo kuma zai ci ba sai ai masa miya ayyuka sai ba talaka yawa yanzu in ka kafa gwamnati wadatar noma wadatar kasa da noma gyara ba mutane abubuwa ba ruwanka da masu sage kai ka haure don Allah zai tambaye ka gobe shi ke ka gama kamfe amma kullum sai an hau duk duniya shi yasa aka zo aka ce za a yi mitin duniya sun je conference g8 g menene za a gasu kowa da court yana tsaye bakake duka kana gane su kasan wannan fada da cikawa ne ana gama conference an je gida komai za ga ana yin shi abinda suka dauka alkawuran da suka yi saboda maslahar kasansu amma kasashen kofa duk taro ana haduwa zuciyarka za ta karye wannan me za za a yi daga haduwa gabanka ya fadi zuciyarka ta karye kuma haka za a yi har a gama shekara har a gama wannan abin ba abin da ya gyaru ba abin da ya gyaru to shi yasa ya za a yi kasa ta ci gaba ana da kasa Allah ya ba kasa arziki amma ta kasa tafiya ta ki yunkura tana sai inda take sai dai cewa Allah ya sauwaje kowa ne? eh? wa ita kowa ya ci gaba in kana son abu baka samu ba shi ka damu kana da gaskiya kana son abu kuma ka samu me yake da damuwa ci gaba banda sarautar Allah akwai abin da yake dorewa addawamu lillahi wa hadahu la sharika shi yasa aka ce ai talaka ya fi mai mulki jin daɗin saukin saukin rayuwa saboda talaka duk abin da yake nema shine abincin da zai ci matan da zai aura gida mai duk abin da yake nema mai yiwuwa ne ya samu ko kar ya samu mai mulki kuma mai yake nema to da wanda Allah ya jarrabe shi da neman abin da ba zai taba yiwuwa ba da wanda Allah ya jarrabe shi da neman abin da mai yiwuwa ya yi wa ya fi jin sauki mai yiwuwa ya yi sannan dawwaman da kake so din nan a cikin kwakwalwa ka kai da kanka kai tunani akwai rashin tunani a ciki ba za a ce hota ba don manya ne akwai rashin tunani a ciki da ana dawwama wanda ya hau farko zai tafi kai ka zo ka hau shi yasa suke cewa lauda matli gairika ma wasalat ilai shi yasa dole su wahala zai sa dole su wahala ga kuɗi fiye da duk abin da ake so ga mulki ka mallaki mutane kamar kai ka halicce su yadda ka ga dama kuma abin da zai same ka amma kuma kullum baka cikin kwanciyar hankali me yasa me yasa zama da ake majalisa sai da duk inda za a zauna ga moto duk mai mulki a cikin da albashinsa da alawas da jin daɗi da menene don Allah suna yi ma Najeriya abin da ya cancanci wannan dukiyar bayan da za ka yi ka samu kwanciyar hankali bayan da za ka yi mun kawo misali wani zai zai wurin malam salaf wanda suka gabata ya ce gafata malam ina karban albashi na dirhami kaza mai yawa ne lokacin amma ba da cikin kwanciyar hankali da yake malamai ne na tsotsu sai ce in ka je wajen aiki gobe ka ce a rage dirhami kaza yana zuwa wajen aiki ya ce albashi na a rage in yanzu ne sa ce kan shi abuga albashi ka rage ya ce a rage dirhami kaza sai aka rage ya zo yana rayuwa yana rayuwa kuma ya sake zuwa wajen malami ce ya ce ya aka yi ya ce eh yanzu saura kaɗan ina samun damuwa amma kaɗan ba kaman da ba ya ce ka je ka ce su rage dirhami kaza ya ce a rage a koma da albashi na kaza aka rage so biyu aka rage in yi ba su uku ya dawo ga wurin malam wani sai shi ya ce yanzu na samu kwanciyar hankali ya ce yanzu kake cin hakkinka shi yasa ka samu kwanciyar hankali da kana karban abin da ya fi karfin hakkinka abin da kake karba din ba ka in aikin da ya cancanci wannan a zance haramun ko menene bai taso ba ba za ka taba samun kwanciyar hankali ba ne Allah da ya halicci bayansa yana da ka'idoji da ya samu komai fa ba kyale kowa ya yi abin da ya ga dama fa Allah yana da ka'idoji da ginda ya ba kowa kullum ai karin albashi ai karin albashi ai karin albashi ai karin albashi har an kai inda ana karin albashi amma ko ba wanda ke da kwanciyar hankali da a ce Najeriya yadda ake samun albarkacinta da sunanta albashi da mai da mai da mai da mai da ce ana yi mata aiki haka wallahi da yanzu Najeriya ta wuce Dubai da yanzu Najeriya ta kai alka da yanzu Najeriya ta kai Washington da yanzu Najeriya ta kai Paris da ta kai Ingila saboda akwai dukiya akwai dan adam akwai kayan aiki amma hankalin su na wani wuri haka to shi yasa ba wai yawan dukiyar bane albarkar dukiyar ita ce abin da ake nema kenan ko aka ce daga sati mai zuwa za a kira karfe hudu shaura ashirin a tsaya hudu shaura goma kenan ko sannan aka ce kuma ka samu wanda zai samu masallaci sola ko shimfida ko fenti kafin azumi insha Allah اللهم اجنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعالى وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين